أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل أفي أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ويقولون suna damun ka ya rasulullahi kamar yadda su san mudawa ake ce wa yasta'jiluna ka bisayyati qabla alhasanati law la tattaquna la'allakum turhamuna kai ma mutanen ka haka suke yi suna gaggautar da azaba wai azaba ta zo mana gashi sun ki imani din ka ce in ba imani da kai ba azaba za ta zo to gashi an ki imani da kai din azabar ba ta zo ba lahirar da kace za ta zo ba ta zo ba azabar da kace za ta zo ba ta zo ba kulga ya musu afi ya kusata a wa yasta maka isa kula sai ya kuna qariba wato yayi kusa radifa lakum ba'dul ladhi tasta'jiluna wato ba'dul ladhi tasta'jilun sashin abinda kuke neman gaggawan zuwansa radifa lakum yana nan kusa da ku wato ridfu abinda yake bayan mutum kusa da kusa kina kiransa ridfu gashi nan kusa da ku abinda kuke neman saura kwana kaɗan ko shekaru kaɗan annabi zai kaura daga nan ya koma madina in ya koma tun daga shekarar farkon da zai sauka madina ce uzinan lillazi ne katalu na biyan nan zulimu wa inna la lana na kadirin shekarar farko a soma yaƙi shekara ta biyu a cikin watan azumi irin wannan a yaƙin badar a samu nasara a kashe manyan kafare guda saba'in a ɗaura manyan kafare guda saba'in daga nan an karya kashin bayan kafirci kenan a makka cikin ƙurashawa بعض الذي تستأجل بسم وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك فني الله أبنجزنك يا رسول الله لذو فضل والله من يوم فللاني على الناس أكم متاني walakin na aksarahu amma yawancinsu la yashkuruna ba sa yin godiya kamar yadda annabi dawud da suleiman suka yi da suka alheri walagadatina dawud da suleiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin liyabluwani ashkuru am akfur قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنه في نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم حقيقة الله أبنجزنك mai yawan falala ne alan nasi akan mutane kowa ya karanto wannan karatu da muka karanto cewa amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bi hada'iqa zata baja ma kana lakum an tumbitu shajaraha kowa ya dubi abubuwan da aka lissafon nan waye sama waye ƙasa waye saukar da ruwa waye tsayar da tsiye-tsiye waye kawatar da gonaki waye sa suka ba da abinci sannan aka koma ka ce aka faɗi abubuwa na bayan wannan da aka ce hadaka za ta ba da ma kana da kuma tumutu shijara ila umma da bal hum qawmin yajin sannan aka ce amman ja'alar da qararan waye shimfida ƙasa ta zama mai biyayya ana taka ta ana saranta ana ana ana dukanta ana tononta amma ba ta yin komai waye wanda aka lissafa muku wajal lahara wasiya duwatsun da aka kakkafa da ruwan da aka bayar ruwan daɗi ruwan zartsi abubuwa iri da aka lissafo sannan kuma ka ce shin wane ne in mutum ya mutane sun matsu ake zuwa wurin sai biya bukata yayi wahala sai Allah sannan aka bari shin wane ne tukuna yayi ku ya kawo ku nan duniya yake ba ku numfashi da ruwan sha da abinci da wurin zama da da abokan zama waye muku wannan wane ne yake kashe mutane ya raye mutane duk wane ne yake ba ku hanya cikin duhun dare ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko a ƙasa wane ne yake wannan duka Allah ne yake wannan amma haƙiƙa inna rabbaka sani Allah ubangijinka la zu fadlin mai yawan farla ne ala nasi akan mutane walakin na aksarahum amma yawancin su la yashkuruna ba sa godiya mu da alhamdulillah mun gode wa Allah akan nimominsa wanda ya kawo mu duniya nimatul ijadi da nimatul imdadi Allah shi ne ya ɗauko mu daga babu ya kawo mu akai akwai ya shirya mana duk abubuwan da za su amfane mu tun muna cikin uwar mu ya san za mu bukaci hannaye za mu bukaci kafafuwa za mu bukaci ido za mu bukaci kunne za mu bukaci baki za mu bukaci hanci za mu bukaci ciki za mu bukaci inda za mu zubar da abincin in ya tsufa da ta inda za mu zubar da ruwan in ya tsufa duk dai ya yi mana waɗannan sannan ya fito da mu ya rika ba mu iskarsa muna shaƙa yana ba mu abincinsa muna ci ya hore mana bayansa ya zama suna son mu muna wahal da su amma duk da haka suna son mu a ƙa'idar ɗan adam duk abin da ya wahal da shi bai son abu amma yadda jinjiri ke wahal da uwarsa a cikin ta ɗin nan da ya fito kuma sai ta rungume shi shi ne fa ke wahal da ta ɗazu nan wata tara amma da fitowar sai ta rungume shi ta hana idon ta bacci akan rayuwarsa sannan kowa ya zama yana son ka ko ‘ya'ya nawa ne ake a gida to nan da aka samu sabon ɗan nan duk hankali ya koma kansa kai Allah ubangi da yawan farla yake sannan ya yi mu ya ba mu annabin da ya fi dukkan annabawa ya haɗa mu da shi muka zama mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka zama musulmi wa kunna muslimina muka zama musulmi kai Allah ubangi da yawan farla yake mun gode wa Allah yawancin mutane ba sa godiya in ji Allah mu da alhamdulillah alhamdulillah muna gode wa Allah وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun abubuwan da suke faɗa maka mace hazal wadu in kuntum sadiqin a fili din nan akwai ma abubuwan da suke faɗa su kadai ismu na jiwa ya kula in tattabi'una illa rajulan mashura in suna gane su wannan ne wannan wannan boka ne wannan abubuwan da suke faɗa suna ɓoyewa lokacin da baka nan Allah yana sane da su ya lamu ya san ma tukinnu sudurum abunda zuciyoyin suke ɓoyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa duka Allah ya sani ya Rasulullah وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين menene ma zai kuya wa Allah ne inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai ba abin da yake kuya wa Allah kowane abu ya kuya komi kuyarsa duk inda yake fis samai ko a sama yake ko fil ardi ko ko a ƙasa yake fi kitabin mubin Allah yana sane da shi kuma ya sa an rubuta a cikin littafin salahul mahfuzu menene zai koya wa Allah me za a yi a boye wa Allah إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون lokacin da wannan alkur'ani ya sauka ko yake sauka duk duniya ba malamai sai bani isra'ila su ne ake waiwaya akan dukkan kowane ilimi in na addini ne in na tarihi ne in na duniya ne su ne wanda suke manyan mutane a wannan duniya su ake waiwaya saboda haka ma in an zo kan kissa wanda ta shafe su sai a yi dogon bayani a lokacin da Allah yake ba annabi kissoshin annabawa kamar yadda yake yake ce masa za mu turo annabawa mu ba su aika duk wanda ya bi annaba ya bi aikan zai dawo aljanna kar ya damu a cikin suratul suratul arafi ya bani adam ma tanku rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yattaqiwa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lokacin da zai kissanta annabawan filla filla yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi ba a fi su ne ɗaya ba sai magana ta ƙare aka ɗauki wa ila adin akawun hudan bai kai zumuni ba sai magana ta ƙare sannan aka ɗauki wa ila samu da akawun saliha ba kai zumuni ba sai ta ƙare wa lura ne tsara liƙaumi ba kai zumuni ba sai magana ta ƙare sannan wa ila madina akawun shu'aibun kaɗan aka yi sai magana ta ƙare duk duk duk gaba ke da magana su duk bata fi zumuni sumuni uku ba ko hudu to amma da aka soma maganan Musa da Fir'auna da gwagwarmayarsu sai da aka gama ƙarar malaurin nan ragowar kissar annabi shu'aibun nan da aka ƙare wannan aka yi gaba ɗaya sai da aka je wa ina tagnar jabala ana ba da labari har aka wuce wa ina tagnar jabala fiye da izu guda ana yin bayani filla filla filla domin ana jin ana jin daɗin yi wa waɗannan mutane bayanin ilimi domin su ne suke tinƙabu masana ne a duniya aka gaya musu tarihi wa ulimtum suka aka sanar da su abin da iyayensu da kakanninsu ma ba su sani ba saboda haka ne alƙur'ani yake gaya musu anan inna hadha alqur'ana wannan alqur'ani yana gaya bani isra'ila ya kusa ala bani isra'il aksar allazi hum fi yakhtalifuna yawancin abubuwan da suke jayayya a kansu yahudawa suna jayayya akan kaza nasara suna jayayya akan kaza da yahuda nasaran gabaki da suna jayayya akan kaza in tarihi ne in kissa ce in hukunci ne in menene alkur'ani dai zai ga wasu filla filla su annabi annabi isa a wurin kafirai wanda suke yahudawa ba su mai da annabi isa wani mutumin kirki ba uzu billahi sun mai da shi ne kamar mutumin da aka sama wanda uwarsa ta same shi a dandali a uzu billahi ba su mai da shi ma mutum ba su yahudawa a uzu billahi su ko nasara da suka ciccibi annabi isa sai da suka wuce dukkan halitta da shi suka yi can wajen allah wa suka ji wai dan allah ne to duk wannan sai alƙur'ani ya bi filla-filla ya gaya musu yaya aka yi aka haifi annabi isan tukuna da ta ga jibrilu lokacin da take wanka me ta ce ne abinda ta ce a uzubin rahmani minka in kunta taɗiyan har aka je lokacin aihuwa da ta aihun me ta ce ne ta ce ya leta ni mitu kaula haza wa kuntu nisiyan mansiyan ina ma da na mutu kamun wannan rana ina baiwar Allah ina ƙyar limami ina zama a masallaci ba ni da aure ba na lalata ce na aifi da wannan abin kunya ina ma da na mutu kafin ganin wannan abin kunya me zan gaya wa mutane aka je ki ce musu tambayi yaron aka wannan kissa aka gama sai da aka ce kun san yahudu ku zo ku ji wane ne isa ibn maryama ku nasara ku zo ku ji wane ne isa ibn maryama isa ibn maryama shine bawan Allah ayar Allah kalimar Allah wanda Allah ya bashi daraja ya bashi manzanci da bakin zai yake ce inni abdullahi bai ce ibnullahi ba inni abdullahi atayni alkitaba wa jarani nabiyyan wa jarani mubaraka aina ma kuntu wa usaini bis salati waz zakati ma dumtu hayya da aka gama sai ka to wanda duk bai san Isa ibn Maryama zalika Isa ibn Maryama wannan shine Isa ibn Maryama masu kaskasta shi sun zama kafurai sun ji kunya ga darajar da Allah ya bashi masu ɗaukan su wuce da shi cewa bawan Allah ne su ce wani abu ne daban to sun kai shi inda su nuna wa sun kai shi inda ɗan adam baya kaiwa Allah bai taɓa aihuwa ba bai aihu ba za ba haife shi bai aihu walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad to wannan kullum alqur'ani yake kawo bayanai filla filla ya ba da labarin da babu shakka ciki zalikal kitabu la raiba fihi babu shakka cikin wannan alqur'ani to shi alqur'ani kada yake da iko ya hukunci ya faɗi gaskiya ya faɗi labarin gaskiya ya faɗi hukuncin adalci inna hadha alqur'ana yaqussu yana kissantawa ala bani isra'ila yahud da nasara aksara allazi hum fi yakhtalifuna yawancin abin da suke jayayya akai wanda ba san hakikanin sa Qur'ani yake kawo musu hakikansa wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin wa innahu wannan Qur'ani da muka ce maka dasin dilga ayatul Qur'ani wa kitabin mubin wa innahu shi wannan Qur'ani lahudan wallahi shiriya ne inji Allah da ya kawo shi wa rahmatun kuma Qur'anin nan rahama ce lilmuminina ga wanda suka yi imani da shi zai musu jagoran duniya ya musu jagoran lahira shi ainihin musulunci kayansa duk gaba ke da shi ne yake jan musulmi ya nuna musu inda za su bi ya nuna musu yadda za su yi ba su ne za su nuna wa addinin su yadda zai yi ba musulmi alkur'ani nan shine zai wuce gaba sannan sunnan manzon Allah ta zo ta bi sannan imani ya bi ko ya zauna in ya bi an zama malami mumini idan imani bai bi ba to an zama malami ba zama mumini ba to idan inda imani ya tsaya cikin addinin ne to musulmi ne amma imani ya kasa zaka je yana faɗin maganganun da ba sa cikin imani amma yana kiransu ilimi saboda haka shi alkur'ani nan shi ke nuna hanya abinda musulunci baya so wani abu wuce gaban zai ce zo in nuna maka hanya ga inda za mu bi musulunci bai son wannan koko wani abu ya zo ya hau kansa ya rufe shi musulunci bai son wannan shi ne a gaba shi ne a sama saboda haka mu musulmi ma ba mu da iko mu nuna wa musuluncinmu yadda zai yi balle waɗanda suke wajen musulunci inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhina fi yakhtalifun wa innahu shayna alqur'an lahudan wallahi shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ce lil mu'minina ga mu'minai inji Allah da ya sauko ya sauko da wannan alqur'ani
inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi وهو العزيز العليم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك سني الله أبنججنك يقضي بينهم شيء كي شريعة كي hukunci بينهم tsakanin bani Isra'ila da junansu da tsakanin duk duniya ga baki ɗaya bi hukumihi da hukuncinsa inna rabbaka yabdi shi ne ke yin shari'a bainahum tsakanin bani isra'ila da junansu da kuma tsakanin duniya da junansu gaba daya bi hukumihi da hukuncin nan nasa na gaskiya na adalci wa huwa shine al-azizu mabuwayi al-alimu masani shari'ar musulunci ita ce shari'ar gaskiya shari'ar adalci wanda ta sauko daga Allah ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna latanzilu rabbil alamin nazzala ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم أليم to sai sha ka'idar musulunci duk abin da annabi ya zo da shi gaba ɗaya ana kiransa shari'a to sai abin da ake yi a kotu kuma wani abu ne daga cikin shari'ar ake yi in ka ji amma wanda ba su yi karatu ba in an ce shari'a to abin da ake yi a kotu shine shari'a wurinsu su amma wanda ya san musulunci duk abin da annabi ya zo da shi shine gaba da yake kiransa shari'a ta ce wannan abu shari'a ta yadda da shi wannan abu shari'a ba ta yadda da shi ba kamar yadda qur'ani yake faɗa da kansa yana ce su mujallaka ala shari'ati min al-amr fattabiha wa la tattabi'aha wa alladhina la ya'lamun ya rasulullah mun kawo ka mun ajiye ka akan wannan babban gwadabe na shari'ar ka ta musulunci ta addini fattabiha ka bi gwadaben nan babban hanyar nan ka bi ta wala tattabi kada ka bi ahwa'a soye-soyen zuciya na allazina la ya'lamuna na wanda ba sani ba abin da yake bata addini abu biyu ne da son zuciya da jahilci mai son zuciya ko malami ne iliminsa bai amfani ba don ba zai aiki da shi ba jahili ko komi tsoron allansa ba zai iya samun gaskiyar balle ya hukunta ta saboda haka wuri biyun nan addini shan wahala malami masani wanda girman kai ko son duniya ya sa masa son zuciya ya yake da iliminsa ko kuma tsoron allah da ba shi da ilimi to wannan guda biyu su suke bata addini kamar yadda hadisi yake fassara wannan wuri yana cewa alqudatu salasatun qadiyan fi an-nar wa qadin fil janna alqari a musulunci guda uku ne guda biyu za su shiga wuta ɗaya zai shiga aljanna wanda za su shiga wuta guda biyu malami ne masani to amma son zuciya ya hana ya aiki da abin da ya sani ko saboda kuɗi ko saboda soyayya ko saboda kiyayya ya ki aiki da shari'a to wannan zai ji wuta wuzu billahi da ko wanda ya kansa alkali shi ba malami ba ne don gata aka yi wuta don ba zai shaida da gaskiya bai santa ba to wanda ya san gaskiya ya aiki da gaskiya to shine ah, alkalin gaskiya wanda Allah zai hada shi da mala'iku su ganar da shi abin da bai gane ba har zuwa aljanna to ga yadda shari'ar musulunci take gaba ɗayanta abubuwa ne wanda suka- suka kaso kashi 25 kashi 25 din nan ba wai iyakansu kenan ba wato eh, digo digo digo digo ne kowanne zai ja magana mai yawa na farko aƙida guda biyar ibada guda biyar mu'amala tsakanin mutum da mutum ko mutum da mutane guda biyar sannan ah, kaffarori guda biyar sannan ah, haddi ko kisasi ana kiransu ukubat su ma guda biyar to biyar biyar sau biyar din nan su ne gaba ɗayan shari'ar musulunci guda biyar suna cikin zuciyar musulmi ne da ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kenan ka zama musulmi ka ce ka yarda da duk abin da musulunci ya zo da shi ka yarda da ka yarda da Allah shine ubangiji shine mai komi mai kowa shine mai yanka hukunci kuma ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne da wannan ya samu to madalla ka sallama kenan kana sauraron me za a ce me za a ce a yi me za a ce a bari to daga nan sai sai abubuwa guda biyar za su je cikin zuciyarka dole su zauna yadda kai imani da Allah da ne Muhammad dole kai ima dukkan manzannin Allah da dukkan mala'ikun Allah da dukkan littattafan da Allah ya saukar da dukkan abin da ake yanzu kayan lahira tun daga kabari har tashin kiyama har tashin kiyama har zuwa wuta Allah ya har zuwa aljanna har zuwa fadan Allah Allah ya sada mu da kuma ah, kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba guda biyar ɗin nan kullum suna zuciyar musulmi ba zai iya rabuwa da su ba ya ya- yadda ya yadda akwai Allah ya yarda da Allah da annabi to ya dukkan annaba da dukkan mala'iku da dukkan littattafan Allah da dukkan abin da aka ce na lahira ne abin da yake boye da dukkan kaddarar da Allah ya sauko ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi don kai bawan Allah don a- dole a hukunta ka biyar kenan saura 20 wannan duk suna cikin zuciya ne amma tun da yake ana so a hada su da waɗansu na waje ne dole sai an jawo wani abun da zai kamo na waje ya hada shine menene ka gaya wa mutane su ji menene a zuciyarka abin da yake zuciyata la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu wannan shike shikenan she kai musulmi ne to yanzu za a dora maka sallah a dora maka zakka a dora maka azumin watan ramadana a dora maka hajji in kana da iko sannan a dora maka gyaran hali biyar kenan salloli biyar ibadu kenan salloli biyar dole ka gyara su idan baka yi salloli biyar din nan ba to abin da kace ka kunsa a zuciyar nan ƙarya ne baya nan dole sai ka yi sallah a gane kai musulmi ne kuma dole ka fidda zakka a gane kai musulmi ne in ka yi sallah ka ki fidda zakka to zaka kone a lahira annabi la yutun zakatun bilakatun kafiru sannan na hudu dole ne in wannan watan azumi ya zo kai in ba da ruwa sai ka yi azumi sannan in haji ya zo sai ka je ka yi haji ko da yake sau ɗaya ake a- a cikin rayuwa in kana da iko hudu kenan na biyar asin kama asan labide ka ka gyara zuciyarka ka gyara halayenka ka gyara mutanen da kake tare da su ka gyara makwabtanka shine ake kiransa jihadi ba wai kashe mutane a zubar da shi shine jihadi ba a'a gyaran hali sai abun ya kure a rasa yadda za a yi ne ake fito da makami a zubar da jini jihadi gyaran hali naka da na mutanenka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku mai kiwo ne kowanne mai kiwo za a tambaye shi abin da yake kiyayewa sai abu ya kure ya, wa- ya a rasa mafita ne ake neman makami wato wannan basarake ne in ya gyara kansa ya gyara iyalansa to sai ya aika a cikin ƙasarsa mutanen da ba musulmi ku zo ku musulunta in kiristoci ne abinda zai ce musu ta'alau ila kalimatin sawa'in bayna bainakum Allah na abu da illa Allah daga bishiyan wala ta kai babu narba min dunillah fa in tawallahu qul shuru'an muslimun ku zo ai ku musulmi ne kun san Allah kun san kalman Allah kun san manzannin Allah to muna kiran ku da zuwa ga abin da kuka sani in ko masu bautan bautan dodo ne ce ku bar bautan dodo ya yi nasu buzu rabbakum allazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa karshe to su ce sun yadda shi kenan sun zo wajen uwa su ce ba su yadda ba to ku yadda ba to ku zo mu rubuta yarjejeniyar zaman lafiya in sun yadda to shi ne ake kiransa zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba za mu zauna lafiya da ku kar ku taimaki waɗansu yaƙe mu ba za mu taimaki waɗansu yaƙe ku ba za mu saukar da bakin ku su kwana uku lafiya lau kuma in bakin mu sun je ku saukar da su gidan gidan ku su kwana uku lafiya lau amana tsakanin mu amana tsakanin mu ku yi na ku mu yi namu da kun dini ku wali dini to idan sun ce ai ba wai murmuyi naku ba naku ma ba za mu bari ku yi ba to nan ne za a zare takobi naku ma ba za mu bari ku yi ba to nan ne fa za a kawo makami saboda haka jihadi shi ba zubar da jini bane jihadi a'a manzo Allah ya dawo daga tabuka an wahala an wahala an sha wahala yace raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar qalu ma jihad al-akbar ya rasulullah al-jihad an-nafs mun dawo da karamin jihadi zuwa babban jihadi wani jihadi karami muka fito wani babban jihadi muka fuskanta yace ai yaƙin zuciya mutum ya yaƙi zuciyarsa ya mai da kansa mutumin kirki bawan Allah shine babban jihadi ba yaƙin kafirai su zama musulmi ba wannan karamin jihadi ne sai wuri ya ƙure an rasa mafita ake yin sa to kaga biyar kenan ga ibadar sallah ga ibadar zakka ga ibadar azumi ga ibadar haji ga ibadar gyaran halin dan adam biyar kenan yanzu mu shiga mu'amala su ma guda biyar ne sai an koma baya a turo su gaba cewa abudullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dil qurbi wal jari dil junubi was sabil jambi wa ibnis sabili wa malakat aymanukum kowanne a bashi haƙƙinsa a soma daga Allah a koma ta Allah manzanninsa mala'ikunsa iyayenka matanka ƴaƴanka danginka makwabtanka bayinka duk kowa a bashi haƙƙinsa to daga nan mu'amaloli za su ma tsakanin mutum da mutum ne amma amana da adalci su ne manya auren tsakaninka da mutum kowane ne in an fita daga cikin ƙa'idan shi ba musulmi ba ne to za ka riƙe shi da amana da adalci dole kuma amanan nan ta shiga cikin magana ta shiga cikin dukiya ta shiga cikin kowane harka idan an kawo mutumin kirkin da ya iya aiki amma ga mutumin da bai iya aiki ba amma wanda bai iya aikin ba shi kake so kai mai bada aiki in ka hana mai wanda ya iya ka ba wanda bai iya ba ka ci amana la takunu Allah war rasul takunu amanatikum wa antum ta'lamun amanoni a dubi kowanne a dubi inda ya iya a kai shi wurin inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila aliha wanda ya iya shari'a a kai shi wajen alƙalanci wanda ya iya lissafi a kai shi wajen bankuna wanda yake jarumi ne ya iya dabarun yaƙi a kai shi wajen sojoji wanda ya iya administration haɗa kan jama'a a kai shi wajen mulki kowanne wanda ya san lafiya ya san ciwo a kai shi wajen likita kowanne amana ta kai shi a inda ya sani inna Allah ya burkan tuddul amana ce la aliha to daga nan wannan amana sai a iso kan maganan kuɗi da abin da kuɗi ke jawowa wato hikima hikima hi hirasa ki kasabu ma mirasu to tijaratu maganar kuɗi hikimatu kenan sai a shiga maganar kuɗi maganar kuɗi babban abin da yake kawo kuɗi noma nema gado saye da sayarwa a dubi abubuwan da suke jawowa wanda ya shafi kuɗi domin sai an tanade shi ake aure sai an tanade shi ake yaƙi sai an tanade shi ake sarauta to daga nan biyu kenan a cikin guda biyar na mu'amala tsakanin mutum da mutum sannan sai aure da abin da aure yake jawowa da abin da yake halatta a cikinsa da abin da yake haramta a cikinsa da abin da yake jawowa har zuwa bayan mutuwa mu ji maganar gado da idar sauransu uku kenan daga nan sai a koma sulhu idan fada ya samu tun daga nadin bu kyauta ba ga wani yana nan a ce an da wani a shi ya cancanta wani kaza kaza kaza kaza in an ja ni ban yadda ba ni ban yadda ba to a je sulhu kar a je kotu sannan wajen ciniki aro na baka a a sayar mini kai a a jingina na baka a sayar mini kai a kyauta ka bani a ni na baka ajiya ne to in an samu rikici kar aje kotu aje sulhu wa sulhu khair to in an wajen sulhun nan in sulhu ya gagara to nan ne za a iso kotu ga amanoni ga kudade ga aure ga sulhu to sai a je kotu in sulhu ya gagara to wannan ga goma ga go- ga- ga biyar ga biyar ga biyar a sha biyar sauran mu goma to daga nan sai a shiga gyaran dan adam amma ba duka ba zagi ka bata azumi eh lalle ko abun ya farto ka je kai azumi wata biyu akan maimakon wata maimakon rana daya ka yi rantsuwa ka karya ka je ka yi kafaran kwana uku ko ka ciyar da miskinai goma ko ka tufatar da su ka yi zihari ka ce in ka kwana da matar kamar ka kwana da uwarka to ka je ka yi aure bai mutu amma baka kwana da ita sai ka yi azumi wata biyu ko ka yantar da bawa ko ka ciyar da miskinai sittin ka yi kisan kai an yafe maka a'udhu billahi to ka je ka yi azumin wata biyu ka bata wani abu na haji fa kaffaratu it'amu shirb nan ma sai ka je a nuna maka yadda zaka yi kaffara nan ma su biyar ne ba wani wahala ba sai an je kotu ba gyaran dan adam wannan an kan kaffarori biyar kenan to mun gama ashirin to yanzu ne za mu shiga danja biyar din nan na ƙarshe su ne danja wanda Allah bai yadda wani ya yi ba kaga shi tauhidi kai kadai ma tsakaninka da Allah ne kawai da abin da ka kusa zuciyarka ba ruwan wani sai da in ya gani kana sallah ya ce wannan musulmi ne sallah za ka yi duk inda ta kama ka zakka haka azumi haka ko da jama'a ko ba jama'a amma ga wani abu ya zo ta kawo su abubuwa masu yawa wajen kusan 29 ita kaɗai an dai binciko abin da aka binciko cikin mazhabobin tsakanin wance ta haɗu da wance sun ce sun yadda a yi kaza wance a ni ban yadda ba saboda dalili kaza kaza kaza sai da aka bi wajen wuri tis'in da biyar ba mai sauki ba ne abin to shi kenan abin da yasa Allah bai yadda guruf su yi ba ko mutum mutum ɗaya ya yi ba saboda abin zai kawo yaƙi ne addinin islam ko addinin zaman lafiya ne to idan wannan na kisasi da na haddi shabu da ke haddi abu ne wanda Allah ya ce a yi haƙƙinsa ya fi yawa a ciki kamar misali ridda Allah ya kiyaye kamar zina wanda aka kama aka riga aka gabatar kotu shaidu suka tabbata to wannan ba wanda ya isa ya kawo ceto in dai haddi ne haka yanke hannun barawo in ka kama barawo ka san da da gida ba wanda zai ce ka kai shi kotu shi kenan ya tsira kenan amma in ka riga kai shi kotu ko kai kace abin da ya sa ta innan ka bar masa a sallame shi baka isa ba za a yanke masa hannu to haddi shine ridda uzu billahi da zina da shan giya da sata da fashi da makami waɗannan duka sun shafi haddi kisasi kuma mutum da aka yi masa kisan kai to an masa kisan kai din nan yana da daman ya yafe ko an kai kotu ko ba a kai kotu ba amma in abu ya shafi haddi in an riga an kai kotu ya fi karfin kowa har kotu sai da zartar dole sai dai an samu mafita mafita ko ko kankanwa ce aka samu za a ba da dama a tafi har ma a iya gaya masa wa annabi na cewa kai ko dai ka shafe ta ne ba ka yi komi da ita ba ka shafe ta ne dai kai ai alfa na yi sosai a a ba ka ka shafa dai kai kaza kaza kaza in da shin ka har ka yi sosai sosai na yi to in wannan sai kai ma ka alƙali ma zai iya ba da dama ce ko dai kaza ko dai kaza dai ya samu fita a shubha kenan amma ba wanda zai zo na ce don Allah ina roƙo a bar shi ba wani mutum kisafi in ka ce ka yafe shi kenan an yafe amma in ka ce baka yafe ba ba mai ba mai yafewa sai a rama maka in kana son a rama din a baka diya in kana son diya din ha kuma in gabobi ne in rai gaba ɗaya ne haka in gabobi ne gaba ɗaya haka to idan sun sarke sun harɗe to sai in haddi ya haɗu da kisasi in haddi ya haɗu da wani haƙƙin ɗan adam to sai sai haƙƙin Allah sai rinjaye duk inda kuɗi suke shiga su yi amfani to mai ba da kuɗin ko wanda za a ba shi kuɗin yana dama ya yafe duk inda kuɗi ba sa shiga su yi amfani to ba wanda zai zo neman alhurma ko neman a yafe babu misali inda haddi yake haduwa da haƙi kamar misali mutum ya bako abokinsa ne tare suka yi makaranta tare suka yi aikin gwamnati ya zo ya sauka wajensa ba hotel ba ɗakin baƙi yara sun cika ɗakunan boys quarter sai ka ce to yanzu mata na ne ba wanda baka saba da ita ba su biyun nan duk inda kake so duk wanda kake so ɗakin ta na saukar da kai da ɗakin da gadan da itan duk ta maka hidima har gobe na yadda kayana ne Allah ce eh haka ne kayanka ne ka yadda amma ita matar kam tunda na haramta zina kuma na haramta a kwana da matar wani na haramta ba aure ta amma yanzu kai kaya hafi haƙƙinka ka ba da matarka kyauta to ni bangare na ni da na haramta zina ban yafe ba matar ta fito ta je ta yi idda in ta gama a sake tambayanta shin abokinka da kace ka bashi nan magana tana nan a tambayi iyayenta a daura musu aure amma banda yau saboda haƙƙin Allah ya yi rinjaya nan inda kuma kuɗi yake amfani misalin da tahowa ya yi zai wuce sai ya kaɗa yarka a uzubillahi sai ta mutu abokin naka sai ya rungu mai hannu ka fito ya aka yi kaji kaji yadda aka yi inna lillahi wa inna ilaihi ba komi ya tace kwananta ya kare kwananta ya kare ba yadda aka iya karka karka dauki damuwa kwananta ya kare ba daga shikenan na ka yafe na yafe shikenan ba sauran magana fa tunda ya yi Allah da yake wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi kai kace ka yafe to shi ma ya yafe wa anta afu aqrabu lit taqwa to wannan abubuwa guda biyar dama akwai na mutuwa gaba daya akwai na yanke gabobi hannu da kafa akwai na yanke hannu shi kadai akwai na bulala ɗari akwai na bulala tamanin akwai kuma na rabi in maganan bauta ta shigo to wannan wuri da haddin da kisasin bambancin su yana da yawa shi haddi dai an riga an gaya maka ba mai ceto ciki amma in an samu dan karamin rikici sai a fita kamar yadda aka kama wani a zamanin sayyidina umaru sai mutum hudu suka ce sun gan suna yi na ɗaya zo aka tambaye shi ya ba da sosai ya ga zakari cikin farji aka ce koma waje ɗaya na biyu sai ya zo ce lalle ya ga zakari cikin farji aka ce kuma waje daya na uku ya zo ce lalle na gani suna yi zakari cikin farji kuma waje daya saura mutum ɗaya da ya zo sai na ya ce ka gani wannan mutum da ake magana a kansa sahabin manzon Allah ne ko manzon Allah ya bar duniya na cikin yarda da shi ka kiyaye masa mutuncinsa kuma ka faɗi gaskiya ka kiyaye masa mutuncinsa kuma ka faɗi gaskiya yace wallahi gaskiya abin da na gani ni dai na ga duburansa kusa da duburanta kuma na ga ƙafafuwanta suna da lalle can a kansa kamar kunnen jaki kuma na ga ana motsi irin tafiyan katantanwa abin da gani kenan shi kenan eh to shi kenan kai waɗannan sun yi ƙarya a musu bulala tamanin tamanin ka san nan abin da ya fi da su wai bai ga zakari cikin farji ba bai faɗi wannan ba shi kenan da Allah ka dubi shubha bulala tamanin aka yi musu su su ukun nan ɗaya daga cikin zabu bakarata ita ko za ku sake duka na na ga yayi sai na wace kamun shi sai na yarda ki a gane shi to shari'ar musulunci ba kamar shari'ar bature ba ta fi kowace shari'a adalci da rufin asiri shari'ar bature ko kare ya bada shaida sai a kama ka kare ko kare ya bada shaida sai a kama ka a shari'ar bature amma shari'ar Allah ko mutum ma sai an ga wane ne da shi da wane ne suka yi shaidan sun kai biyu koko namiji ne da mata biyu koko namiji ne da rantsuwa in dukiya ce amma haka ba, ba haka nan ba ko bayan haka abin da ya shafi kisasi an kama mutum ana neman jini a kansa ko na gaba ko na rai gaba ɗaya za a yi zartar da hukuncin sai ya samu ya gudu to ko shekara nawa ya dawo wa'ancan sun mutu za a kama shi ya biya ‘ya'yansu ko jikokinsu kisasi kenan amma ban da haddi an kama mutum da haddi ko zina ne ko menene din an kama shi za a zartar da hukuncin sa gobe ta yaya ne sai ya samu hanya sai ya gudu ya bar ƙasa ya je shekara wani gari ya dawo ba mai kama shi ya dawo bana a kan me ya yi me ka kama shi a kan me ya yi me ya yi me ya yi zina a ina ina shaidu a ina akan me za a kama shi ya yi zina to ya shaidu a ina ya yi wani ya ɗaya shaidan ya mutu bara uku ba sa yi to kaga in dai haddi ne idan mutum ya gudu ya je ya dade ya dawo bai sai kama shi amma in kisasi ne haƙƙin dan adam duk lokacin da ya- ya dawo ko wancan sun mutu magada za su tada magana kuma za a yi shari'a tabu haka suke su guda 25 ne kowanne guda zai jawo ilimi mai yawa aqida guda biyar suna zuciyar musulmi ibadu guda biyar suna gaɓoɓin musulmi a mu'amala guda biyar suna cikin halayen musulmi da ayyukansu mu'amala tsakaninka da wannan tsakaninka da musulmi tsakanin da wanda ba musulmi ba, da makwabci da dangi tsakanin gwamnati da gwamnati tsakanin mutum da gwamnati tsakanin kamfani da kamfani tsakanin ƙasa da ƙasar waje duk dai amanoni suna rubuce annabi sallallahu alaihi wasallam ce ah, addil amanata limani tamanaka wala takun man khanaka kowa ya baka amana dole ka ka bashi amana amma in mutum ya ha'ince ka karka yadda kai masa ha'inci to wannan ko ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba kowa dole kai masa amana kai masa adalci ya yi lalina wani kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wa lajiman nakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu lit taqwa ya ku mu'minai ku tsa- ku zama mutane tsayayyu akan gaskiya da adalci kada rash- kada gaba da mutum ko bambancin addini shi ba musulmi ba ne ko ko gaba da mutum ta sarauta ko ta aure ko ta dukiya ta sa kai masa rashin adalci kai adalci in ji Allah suratul ma'ida kenan amma suratul nisa yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum gaskiyar ko kai ta kama dole ka fito fili ka fada awil walidaini ko uwa da uba wal aqrabina ko dangi makusata in ya kun ganiyan aw faqiran fallahu awla bima ko komi sarautar mutum ka faɗi gaskiya komi kuɗin mutum ka faɗi gaskiya komi talaucin mutum ka faɗi gaskiya Allah ya fi kowa kaga shari'a musulunci take saboda haka shari'a musulunci tana kare wa musulmi abubuwa guda bakwai ta kare masa addininsa addininsa ne amma za ta kare masa in yayi wasa da shi yanzu zai gamu da shari'a ta kare masa hankalinsa ba yadda ya sha wani abin da zai bata masa hankalinsa ba ta kare masa rayuwarsa ba wanda isa ya- ya- ya- ya kashe shi ta kare masa jininsa ba wanda ya isa masa hannu ko kafa ko kunne ta kare masa dukiyarsa ba wanda ya isa ya ci masa dukiya sai a cikin a cikin son ransa ta kare masa iyalansa wato matarsa da ƴaƴansa komai mulkin mutum bai isa ya kwace ƴarsa ko matarsa ba kayansa ne ta kare masa mutuncinsa ba wanda ya isa ya ci masa mutunci bakwai kenan in mutum ba musulmi ba za ta kare masa abubuwa guda biyar za ta kare masa ransa ba wanda ya ya taba shi don ba musulmi bane shi ransa lafiya lau za a kiyaye masa ransa kamar yadda ake kiyaye ra- ran musulmi sannan dukiyar za a kiyaye masa yadda ake kiyaye dukiyar musulmi mutuncin za a kiyaye masa yadda ake kiyaye mut- uh, mutuncin musul- mus- musulmi iyalansa za a kiyaye su yadda ake kiyaye iyalan musulmi sannan ah, gaɓoɓinsa za a kiyaye masa yadda ake gaɓoɓin musulmi an kiyaye masa guda biyar kenan da ransa da dukiyarsa da jininsa da iyalansa da mutunci zama shari'a musulunci za ta kiyaye masa waɗannan har ma in yana cikin ƙasar musulmi ya makance dole gwamnati ta nema masa wani jagora gwamnatin ta biya haka shari'a musulunci take da adalci saboda haka ina ah, wannan irin karatu ya kamata a gaya wa 'yan uwa abokan zama kar su sa damuwa a cikinsu shari'ar musulmin musuluncin na haƙƙinmu ne an tilasta mana wani littafin da ba namu ba mun yadda sunansa constitution mu muna da littafin mu wannan ba namu bane an tilasta mu ne a hukuncin Najeriya mun yadda amma sai muka sa abubuwa guda uku a ciki sai muka kankame musu cewa haƙƙin ɗan adam to mu- musulmi ɗan adam ne cewa akwai haƙƙin addini freedom of religion mu muna da addini cewa akwai haƙƙin shari'a shari'a wani abu ne wanda baya karkashin masu kago dokoki wakilai kenan na tarayya da senat da wakilan ta- eh, jihohi ba sa karkashin masu zartarwa ko shugaban kasa da ministocinsa ko gwamna da minis- da- da kwamishinoninsa wannan zaman kansu suke yi waɗannan masu zaman kansu suke wannan masu kagowa wannan masu zartarwa in rigingimu sun samu ga na uku baya karkashin kowa zaman kansa yake me sunansa shari'a to tun da akwai shi mu kuma a Najeriya mun kasu kashi uku akwai mu musulmi alhamdulillahi akwai wanda ba musulmi ba akwai wanda yan ƙasa ne ba sa musulunci ba sa kirista suna da haƙƙin su to dole shari'a ta kasu kashi uku kenan dole ayo musulmi nasu dole ayo kiristoci nasu dole ayo mut yan ƙasa wanda ba musulmi ba kiristoci ba customary ake kiran abin ko common law customary da musulunci saboda haka abinda muke neman nan ba faɗa ba ne kayan mu muke nema abinda muke neman nan kayanka ne fa a gabanka idan baka ɗauka ba wanda zai ɗauka amma an ce ba yadda ka sun koya ka ɗauka ba don Allah an yi adalci ta saboda haka no shari'a no shari'a wannan hana zaman lafiyan ƙasa ne kuma rushe demokaradiyya ne an maida ta mai kafa biyu akwai bangaren masu kagowa akwai bangaren masu zartar amma ba bangaren shari'a in ji no shari'a ko da ke ban iya turanci ba ma na san no na ce ba shari'a to ba demokaradiyya kenan ko ba zaman lafiya shi shari'an mu na musulunci ko mu ba mu da iko mu rige wa kanmu balle wani daga waje ko mu ba mu da iko mu rige wa kanmu balle wani ce to in kayi sallah kayi zakka kayi azumi shikenan ba mu yadda ka kara ba a to ai ba kai ne da shari'a ba mu ma da muke da ita ai ba mu iko da ita kuma abin da ya faru na riga na faɗa kamar yadda malamai suke karantawa wannan abubuwa wajen kisasi da haddi ba wanda ya isa ya yi ba grup ɗin da suka isa su yi sai gwamnati to gwamnatin nasara ba musulma ba ce za ta yadda ta yi wani abu ba ba aikin ta bane shikenan mun samu mulkin kai kamun mu nemo shugabannin da suka karɓi mulkin kai mu shawara da su kasa ta samu mulkin kai yaya musulunci ma zai samu kada mu sai ga soja sun kwace mulki shikenan muka sake samu ba dare ba aka yi haka sai sai aka sake samu yanzu shin da Allah gwamna nasara in ya cire abin da baya so cikin musulunci in gwamna musulmi ya dawo me ya waje ba yayi ya mayar dole saboda haka mu musulmi masu zaman lafiya ne haƙƙin mu muke nema ba masu mu cuci kowa amma in ce no shari'a kama an ce no islam kenan in an ce no islam ko no freedom of religion kenan wa inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi wa huwa shi Allah shine al aziz mabuwayi al alim masani
فتوكل على الله إنك على الحق المبين fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin ya rasulullahi babu damuwa duk komai akan komai ka dogara da Allah ka dogara da Allah kai ma musulmi akan komai ka dogara da Allah ka dogara da Allah akan komai duk abin da zai faru kai dai ka dogara da Allah ka tabbata kai dai baka cuci kowa ba to in wani zai cuce ka bashi da Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha in an maka mummuna abu kai hakuri in baka da iko hakuri karama daidai yadda aka yi maka funita dai alaikum fa ta dole bizli ma ta dai alaikum amma in kai hakuri ka bari Allah ya fi son haka wannan shine musulunci فتوكل على الله يا رسول الله كدوغر دا الله إنك كاي دينن سني على الحق المبين كان كان غسكيا ني با شكا مو مسلمين منا كان غسكيا دا با شكا ني مو مسلمين كان غسكيا ني با ما شكا
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين innaka la tuzmul mauti wa la tuzmul summa du'a idza walla mudbirin saboda haka ne mu constitution- constitution din mu yanzu ya fi shekara dubu da ɗari hudu yana cikin dubu da ɗari na biyar ne amma ba a taɓa haɗuwa ana yin amendment ba bari a gyara nan bari a rage nan bari a ƙara nan amma kullum constitution mutane kullum sai an gyara kullum sai an gyara to ashe dama akan shakka ake ba akan gaskiya ake guda ɗaya ba akan shakka ake saboda haka musulunci babu shakka ciki aya innaka al fatawakkal ala Allah innaka al haqqil mubin innaka la tuzmil mauti wa la tuzmil summa du'a idza walla mudbir har yanzu a cikin wannan akwai ƴan uwanmu wanda aka yi amfani da su ta ƙasar waje sun kawo ɗansu abubuwa wanda za su gigita irin mujahilai ana karanta wani littafi wani littafin tauhidi amma wai ko ka yi sallah ko ka yi zakka ko ka yi azumi ko kana yin lala miliyan kullum in baka san ma'anan wannan littafin da ake yanta ba kai kafiri ne na wannan wani littafi ne wannan wai sunan littafin tauhidi wai ana karanta shi a rediyo wai ko ka ko in dai baka san ma'anan da ke cikin wannan littafi na tauhidul uluhiyya na tauhidul rububiyya ka yadda Allah yana da hannaye guda biyu ka yadda Allah yana da kafafuwa guda biyu ka yadda Allah yana zaune a sama in baka yadda da abin da ke kunshi cikin littafin nan ba ko ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka je haji kana yin la'ila kullum sau miliyan kai dan wuta ne to ina wasu kurun da kafiyar lalakun su lihuna Allah sai ku yi zikiri da ku zama yan aljanna to saboda haka irin waɗannan abuwa duk mutane aka yi amfani da su da kasar waje a bada kuɗi a zo a hargitsa mutane to wai iri na jahili yau shi zan karanta waɗannan abubuwa balle in zama musulmi musulunci da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan nina da yadda da abin da kai shi kenan ka zama musulmi ko lokacin ka mutu ka gama in ji annabi in ji malamai amma an ce wai sai ka karanta wani littafi sai ka yi abuwa kun in baka ba kai kafiri ne kai mushrikin ha ba jama'a wannan ana kore jama'an manzon Allah ana kullum ana ture su kuma wai mutane suna jin daɗin irin wannan to an ce ubanka dan wuta ne uwarka yar wuta ce kai ma dan wuta ne amma ka malam ya faɗi gaskiya ka ji tauhidi ka ce tauhidi sai ka ce Allah yana da kafafuwa guda biyu sai ka ce Allah yana da hannaye guda biyu kuma Allah ce laysa kamilihi shay kuma yace wai a cikin wannan wai in kace ya yadda amma yace akwai Zaidu amma Zaidu bai da hannu biyu bai da kafa biyu bai da ido eh, koko yana da kafa daya yana da hannu daya Zaidu ya cika kenan wai Allah ne Zaidu bayan Allah ce fala tadribu lillahi al-amsala kar ku yadda ku kuza cikin magana Allah bugi bugi misali kafirci ne wallahi wannan in sai na'ur ya gashi ya daure shi ba iyaka mu musuluncin mu kawai yadda yake rubuce malaman bai kus- kuskure ba suna kan daidai har yanzu ba a samu samarin da za su yi musu gyaran addinin su ba suna kan daidai innaka la tusminu mawte wa la tusminu summa du'a idza walla mudbirin ya rasulullah ina baka hakuri in ji Allah ko ka kira su sun ki karɓa innama yastajibu allazina yasma'un wal mauta yabasuhumullah ai mai ki- mai kunne ake ake kira ya amsa banda kurma in kaga mutum ya zama kafiri to an riga an yumke kunnensa da zuciyarsa ba zai ji kiranka ba innaka la tuzunu wuta wa la tuzunu summa du'a wato mutumin da yake ciki mai jin magana din ya riga ya mutu zahirin wannan jikin shi ya saura aw man kana mayitan fa aynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kam masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha saboda haka ya rasu kai hakuri ko ka kira su ko ka musu wa'azi ba za su yadda ba sun riga sun zama kurame a ciki sun riga sun zama makafi a ciki sun riga sun zama matattu a cikin jikinsu jikin da kake ganin sa kamar yana da rai yana ji yana gani amma mutumin na gaskiya da yake cikin jikin shi ya riga ya mutu kunnensa ya mutu idonsa ya mutu ko ka kira ba zai amsa ba innaka la tunuti wala tunu summa du'a ba za ka ji yadda kurame kira ba idza wallau mudbiri musamman ma in kura- kurame sun bada baya in kurame sun bada baya kai ta kira kai ta kira menene sai a ce je- yo- je ka dan ka hoge ake cewa ko to wa in sun juya sun bada baya baka da ikon ka ji yadda su kai hakuri ya rasulullahi kai hakuri وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم
tun tasmi ya mun ya إن ta تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ah, kamar yadda muka ce maka ya rasulullahi baka da iko ka jiyar da kurba magana musamman in ya bada ba baka da iko ka, ka gaya wa matacce magana ya ji to haka ah, innaka la tusmi'u wa rasul sumud wa la mudbirin wa ma anta bihadri min dhalatim haka kuma makahu in ya bata makaho ne ya bata yace na bawan Allah ina wani bawan Allah sai ka same shi da ka same shi eh, ina kake so ya kaza to rike wannan hanya ka tafi in ka je in hanya ta rabu ka dauki ta dama in ta sake rabuwa ka dauki ta hagu wai ka nuna masa hanya kenan makaho fa da ya kira ka ce ina kake zo zo ai kan hanya kake in kai gaba ka dauki hannun dama in ka sake yin gaba ka dauki hannun hagu ina san gaban ya san baya kuma anta bi hadil umi baka da iko ka shiryar da baka ka nuna masa hanya ya je ya sama da kansa an da zatin kuma anta bi hadil umi an da in tuzmiu wanda zaka iya jiyar da shi illa man yumin bi ayatina sai wanda ya riga ya imani da ayyuhum muslimuna su ne musulmi mun gode wa Allah mu musulmi alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah ha ai sun nuna ko eh to inda tambaya sai kai
وإذا وقع القول عليهم.
أخرجنا عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون dazu mun gaya maka ya rasulullahi قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ba wanda ya san lokacin da za a yi tashin duniya da lokacin lokacin da za a mutu gaba daya na na, na tashin duniya ba wanda ya san lokacin da za a mutu gaba daya ba wanda ya san lokacin da za a tashi sai Allah to mun gaya maka wannan to wai za wa karkaro alaihim idan lokacin yayi suna nuna eh to shi kenan alhamdulillah mun gode wa Allah in tuhila man yumin bi ayatina fahum muslimun wanda zaka kira shi ya amsa maka ya ji abin da kace ya yadda sai musulmi mun gode wa Allah da yi mu musulmi masu karɓan wazifa duk inda kuke ku zauna in an shiga dariƙa ba a fita saboda wa hu bil ahdi nal ahda kana mas'ulan ba haras da wata dariƙa ba ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa kulawa da sallah girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shanta ba duk wanda ya yarda da wannan sharadi na bashi dari ga shehu tijani radiyallahu anhu ya je tambayi mukaddawai su bashi nuna masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya taimaki musulmi da musulunci اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم اهدي من كان في الهلاك راحة للمسلمين اللهم انصر دينك وانصر من ينصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم فرج امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم دمر اعداء الدين واجعل اموالهم واولادهم وزارهم غنيمة للمسلمين الله يمنع غافرة ايو اياهم غافرة اياهم اياهم دمالهم دمالهم عليهم الله ساكا شهرهم العالمين Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah biya bukatun mu bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله